أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم نعم wannan sura kenan suratul juma'a ce wadda kuma madaniya ce an saukar da ita bayan hijira tana da ayoyi goma sha ɗaya ta fara da bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da yake cikin sammai da ƙasai yusabbihu lillahi yana tsarkake ubangiji ma'ana komai da ka sani yana tsarkake ubangiji wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum yawa abin da yasa aka da ana cewa sama da ƙasa saboda iya abin da shi hankalin dan adam ya rutsa kenan sama da ƙasa abin da yake bayan nan mutum bai sani ba to shi yasa shi alqur'ani tanazzuli ne ana ana yi wa mutum magana ne da irin abin da hankalinsa zai dauka amma ma'ana komai yana tasbihi ga Allah wanda yake almaliki ubangiji wanda yake wato wanda yake mai mulkin komai komai yana da cikin damƙasa shi yake da mulkin komai gashi kuma alƙudusi wanda yake tsarkakakke wanda yake abin tsarkakewa da duk abin da bai cancanta gare shi ba al-azizul hakim wanda yake mubuwayi ya buwaya gashi kuma gwani a cikin aikinsa yawa shi yake ajiye abu inda ya dace shi ne wanda in yi abu to haka abin ya dace yawa Allah ce na na'am
والذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine wannan fashi ubangiji da ya aiko rasulan wani babban manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallama fil ummiyina a cikin ummiyai su ne larabawa in aka ce ummi shine wanda bai san rubutu ba bai san kuma karatu ba rubutu ba ya karatu maza Allah a cikin ubangiji sai ya aiko shi a cikinsu yawwa minhum wanda yake daga cikinsu kuma ya aiko zuwa gare su kuma minhum daga cikinsu yake shine shugaba sallallahu alaihi wasallama kaga shine za ga a cikin hadisi bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna ummatu inna ummatun ummiyatul la naktubu wa la nahsub mu al'umma ce wadda suke ummiyai wanda ba ma yin lissafi ba ma yin rubutu kuma kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin jama'a wanda suke ummiyai shi ma kuma ummi wannan ya daɗa fito ya daɗa nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda inda a ce ya fito a cikin al'ummatai wanda masana ne sun iya rubutu sun tsalli sha'anin littafi sai a ce ko ya koyo daga gare su ne ko dama a fito amma sai ubangiji ya kawo mazala a cikin al'ummar da su ma ba san rubutu ba ba san karatu ba ya fito a cikinsu kuma a haka ya zo da ilimin farko da na ƙarshe ya zo da ilimin komai ya faɗi duk abin da za a yi da tun daga farkon halittar Allah har zuwa ƙarshen halittar Allah sai da manzon Allah ya faɗa yana na cikin sahihul buhari a cikin hadisin hudu fatibil yamani da turmuzi ma ya fitar da shi komai sai da manzon Allah ya faɗi duk abin da zai faru gashi kuma ya zo a cikin al'ummar da ba sa karatu ba sa rubutu shi ma kuma daga cikin su yake sallallahu alaihi wasallama yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa shine alqur'ani wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su daga shirku wa yu'allimuhum alkitaba yana sanar da su littafi shine dai alqur'ani wal hikimata da kuma hikima shine irin abin da yake cikin sa na hikimomi yawa na na ahkam abin da yake cikin sa na hukunce hukunci wasu kuma malamu sun ce hikima anan shine irin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wa in kanu min qabadu min qabadu cewa su sun kasance min qabadu tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su larabawa lafi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake mabayyani bayyanannen bata sai da manzon Allah ya zo sannan kuma shari'a ta zo musu na'am wa aqadina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim wa akhari na minuhum da kuma wasu wato adafi a kan can ummiyi na kenan shi ne wanda ya aiko manzo sallallahu wasallam fil ummiyina a cikin ummiyai wa akhari na da kuma wasu minuhum wanda suke minuhum ma'ana wanda suke masu zuwa su ne a bayansu wanda za su zo bayan larabawa daga nan kuma har ila yau malkiyamaci manzan Allah rasuli ne zuwa gare su yawa shi ne za ka ga abin da ya nuna ma haka shi ne ka ga shi risala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar miya ce kamar yadda a cikin hadisin Buhari da Muslim manzan Allah yake faɗan hususiyar da Allah yake bance shi akan annabawa daga ci yace wabu istiqlal khalqi ka fatan an aiko ni zuwa ga halitta ga baki daya shi yasa imam musulmi a cikin littafin sa na biyu musulmi shari sai ya ce wannan shi na manzon Allah rasuli ne zuwa ga kowa har dutsina har bishiyoyi har abin da baya magana abin da baya motsi komai har mala'ika ma kuma abin da kaga alqur'ani zai nuna haka inda yake cewa tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira sai ya ce alamina ma'ana duk abin da ba Allah ba manzon Allah rasuli ne zuwa gare shi lamma yalhaqu bihim wa'inda basu riske su ba su na bayan can a cikin sadikanci da kuma fadala su ne sahabban manzon Allah su ne na farko su wanda za su zo wanda suka wa akhabina minhum dum ma'ana wanda lamma yalhaqu bihim ai basu riske su wa'incan na baya ba wa huwa al-azizul hakim Allah shi ne al'azizu wanda yake mabuwayi hakimu kuma gwani a cikin mulkinsa na'am zalika wannan mana yana ishara zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da wayanda aka ambata tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce to fadalillahi ne yutihi man ya sha'u da yake ba da ita ga wanda ya so irin abin da Allah ya musu wallahu zul fadlil azim Allah kuma ma abocin fadala ne falla wadda take mai girma na'am
مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الكلاب يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل الذين هم للتوراة kwatancin wa'annan da aka ɗora musu yin aiki da attaura su ne yahudu sun malam ya hamiluha sannan sai kuma ba su yi aiki da attauran ba annabin Allah annabi Musa zo musu da attaura sai kuma ba su yi aiki da attaura ba sai ya zama masu irin abin da attaura take nunawa na siffofin manzon Allah sai suke binne wannan ta gagga musu manzon Allah zai zo yana da kama kaza yana da kama kaza ana yabin shugaba a cikin attaura irin ayan nan ta zo ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa hirzal lil ummiyina sammaita kalmar tawakkala duk wannan a cikin attaura ake faɗar annabi duk sai suka rurrufe shi ya zama ba su yi aiki da shi ba da banza Allah kuma ya bayyana sai kuma ya zama ba su sallama wa annabi ba da shi ne ya ce kamar salal himari kamar kwatancin jaki ne ya hamila asfara da yake ɗaukan kayan littattafai yawwa kamar jaki ne da yake ɗaukan kayan littattafai na rashin amfaninsu da ita a taura ɗin bisa masallin kawamin lazina ka zabu da ayatillah tur da wannan kwatancan wa'annan mutane da suke karyatawa da ayoyin Allah wanda su ayoyin nan kuma suna masu gazgata annabi ne sallallahu alaihi wasallama wallahu la yahdil qawmaz zalimin ubangiji Allah baya shiryar mutane wanda suke azzalimai su ne kafirai na'am
قل يا أيها الذين آمنوا إن دعمتم أنكم أولياء لله من دون الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين نعم قل يا أيها الذين هادوا إن ظننتم أنكم أولياء لله ka gaya musu ya rasulallah ka ce ya ku wa'annan wa'anda suka yi riko da yahudanci idan kuna raya cewa cewa haƙiƙa ku masoyan Allah ne kuma bayan mutane to fataman na mauta to ku buruci mutuwa mana in kuntum sadiqina idan kun kasance ku masu gaskiya ne a cikin rayawa da kuke yi cewa ku masoyan Allah ne to ku buraci mutuwa mana ai duk masoyi zai dinga burin haduwa da masoyinsa in dai kuna ikirawun ku ku masoyin Allah ne to ku dinga burin mutuwa mana duk masoyin Allah wanda yake son Allah yake son ba za- ba zai dinga tsoron mutuwa ba ya san mutuwa zai je haɗu da masoyinsa ne yawwa to su kuma suna cewa su masoya Allah ne da wa shine kuma ba wanda zai shiga aljanna in ba su ba wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan wa nasara haka suke cewa daga bai hude sai nasari shine zai shiga aljanna saboda su hasna dangana kansu su kamar yaya ne na Allah subhanallahi ko kuma su kuma su kadai ne masoya Allah to shine aka alqur'ani musu wannan yawa wannan tahaddun kuma kaga an ce har yau bai hude ba zai buraci mutuwa ba da yau dinnan zai buraci mutuwa kuma sai ya mutu din a take na'am to muje wala yatamannawnahu Allah yace ba za su buroce shi ba abadan har abada bima kadama taydihim saboda abinda hannayensu ta gabatar na yin kafirci ma'ana abinda suka aikata wallahu alimun bizzalimi Allah masani ne bizzalimina da su kafara ولا يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين na'am
وإن الموت الذي تدعون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون qul innal mawta allazi tafirruna minhu ka gaya musu ya rasulullah haƙiƙa mutuwan nan da kuke da kuke da kuke guje mata fa innahu mulaqikum to haƙiƙa ita fa mutuwa fa mai haduwa da ku ne kullu nafsin za'iqatul maut kowa mai haduwa da mutuwa ne thumma turadduna sannan kuma za a juyo da ku ila alimul ghaibi wa shahadati zuwa wanda yake masanin koye da sa- masanin sarari da koye matsayin fili da da ɓoye shine Allah fayunabbi'ukum kuma zai ba ku sanar da ku ya ba ku labarin abin da kuka zama kuna aikatawa abin da duk ku aikata zai ba ku labari kuma zai saka zai saka ya muku akan haka na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ya ayyuhal ladzina amanu ya ku inda suka yi imani idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati idan aka yi kiran sallah min yawmil jumu'ati a ranar juma'a fas'au ila zikrillahi to ku zartu ma'ana ku ku fara kuma shirye-shiryen tafiya ila zikrillahi zuwa wajen sallar juma'a wa zarul bai'a ku rab- ku rabu da ku bar kulla cinikayya to kaga a nan wajen shine abin da imam maluku yake faɗa yake cewa a cikin muwadda dukkan wani sa'ayu a cikin alkur'ani ya ce yana ba wai yana nufin garaje ba da gaggawa ya ce al'amalu ne in ji imam maluk ya ce yana nufin al'amala aiki shi ne ka ake cewa nan da allah yake cewa izanu diya lissalatin yawmul juma'ati fas'au ila zikirin layi ma'ana ba ku yi gaggawa zuwa ga juma'a ba ai gaggawa saboda in ka duba a cikin hadisin bukhari da muslimu manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ga barin mutum in zai ji sallah ya tafi yana gaggawa yana gudu manzala ya hani zuwa ga wannan da yake cewa a cikin hadisin idza qimatu salat salatu idan aka tsaye da sallah fatu wala wala tatuwa wa antum tafauna kada ku zo gurin sallah kuna gaggawa kuna gudu fatu hadis sakina ku zo gurin sallah cikin nutsuwa fama adarattun fasallu abinda kuka riska ku yi kenan ku yi wa ma fatakun abin da ya tsaye da muku fa'atun muku cika shi ya wato anan wajen suka ce ma'ana fasau din imam malik ya ce al'amali kenan kuma azartu ko a ci gaba da shirye-shiryen kuma kuma tafiya wajen wajen sallar juma'a to shine kaga nan wajen shi kiran sallah na juma'a kamar yadda aka sani a zamanin shugaba sallallahu alaihi wasallama wato ana yin sa ne a yayin da liman ya zo ya zauna a kan mumbari shi ne lokacin da ake zikirin ake ake kiran sallar juma'a zamanin sai na abubakar haka ne zamanin sai na umar haka ne sai a zamanin sai na usmanu a rabin shekaru na imararsa na halifancinsa allah ya kara masa yadda sai ya kara kiran sallah sai ya zama kiran sallah guda uku in ka lissafa har da ikama ita ma kiran sallah ce yawwa sai shi ne ya ƙara kiran sallan farko da ake cewa nan ba wuce ce kiran sallan wanka to shi sai na usman shi ya ƙara wannan za a je a kun waje zauragu a nan madina sai a je a yi kiran sallah a nan wajen shi ne na farko to daga baya kuma sai kuma na biyun shi ne wanda illiman ya zo ya zauna a kan mumbari kuma sai a zo a yi shi shi ne Allah yake kira nan wajen inda aka ce an yi kiran sallar juma'a to kuma shi kenan kuma azabtu kuma cikin tafiya wajen sallar juma'a to shi ne Allah ya ce wa zarul bai'a kuma a rabu da dukkanin kulla wani cinikayya duk abin da ya kama da ciniki ma inda aka kiran sallar juma'a lokacin juma'a ya shigo a ranar juma'a rana ta zawali to ba a yi yawwa kamar siyaro kai ka siyar ko a siyar ma duk wannan ba a yi Allah ya hana kamar irin abin da zai zamo ko da irin irin irin abubuwan da suka shafi sha'anin ciniki ne ko sha'anin kamar ijara a kullata to in dai harkar ciniki ne to in dai lokacin juma'a ya zo to wannan ba a yi ka gura a gurin imam maliku ma ko an kulla ciniki a cikin wannan lokacin ya ce za a ɓaci cinikin in shari'a ta san wannan cinikin kuma to kuma za a zo za a ɓaci wannan cinikin to shi kenan sai a kiyaye in da aka ce juma'a ta shigo kuma to sai a dakatar da duk wani ciniki kuma sai a je a zarce zuwa sha'anin juma'a zalikum khairul lakum wannan shine mafi alheri gare ku in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kun san cewa wannan alheri ne gare ku to ku aikata shi na'am
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة idan kuma aka ƙare sallar juma'a fantashiru filarabi Allah yake kowa su kuma a ban ƙasa kowa kuma ya tafiyarsa a cikin ƙasa wannan amur ibahatin ne umarni ne na halarci ba umarni ne na wajabci ba inda na wajabci ne to kuma aka kare sallar juma dole kuwa kuma ya fita to umarni ne na cewa an halatta muku yi haka din yawwa wabta gomin fadalillah kuma ku nema daga cikin fadalan ubangiji wazkurullah kasiran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihuna cewa ku fara bauta kaga anan wajen ubangiji tabaraka wata'ala ya gaya mana a cikin ayan nan cewa idan an ƙare zikirin juma'a mu fita mu nema daga farallah Allah kuma mu ambaci Allah idan an ƙare sallar juma'a a cikin wannan ayar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya mana idan an ƙare sallar juma'a to mu nema daga farallar ubangiji mu fita sannan kuma mu ambaci Allah ambato mai yawa shine za ga a cikin ɗariƙar tijjaniya yayin da aka yi ranar juma'a da yamma sai a zauna a yi ta la'ilaha illallahu la'ilaha illallahu ba adabi kuma mai yawa saboda wannan umarnin na ubangiji yawa sai mi ta zikiri mi ta zikiri saboda Allah ce idan kun ƙare sallar ju- idan aka ƙare sallar juma'a ku watsa a ban ƙasa ku nema daga farla Allah kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa cewa ku fara bauta sai mu zo na ni tai kaga ɗaya da- daga cikin rukuninmu na ɗariƙar tijjaniya kenan muna bin wannan umarnin ne na Allah zikirin juma'a da muke yi sai kuma ɗaya daga cikin bangare na na biyu na na ɗariƙar tijjaniya shine lazumin safa da muke yi shi kuma istighfari muke salatin annabi muke la ilaha illallah muke yi shi kuma muna yi ne a sirran saboda kaga yana cewa a cikin hadisi ingantacce man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi daga manzo Allah Allah ya ce duk wanda ya ambace ni a ɓoye zan ambace shi a ɓoye sai mu zo sai mu yi shi a ɓoye dan Allah ambace mu a ɓoye da yamma ma mu zo mu maimaita istighfari da salati da hailala dan Allah shi ma ya ambace mu a ɓoye kamar yadda faɗa a cikin hadisi sai kuma mu zo mu yi wazifa ita kuma mu ita ma istighfari da salati da hailala da dogon salati jawharatul kamali wadda ta tattare gaisuwa da manzon Allah salati ga annabi da yaban manzon Allah shi ma sai mu yi a bayyane saboda faɗin sa dai faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda ya ambace ni a fili ni ma zan ambace shi a fili kaga in mun tashi in mun yi mu ma Allah zai ambace mu a cikin mala'ikunsa saboda mun ambace shi a fili a cikin jama'a yawwa wannan kaga shine tsadiqa kenan na'am gaje وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
ita wannan aya ta sauka ne kamar da ya zo cikin sayyid bukhari a cikin hadisin jabir dan abdullahi yake cewa lokacin suna an yi suna tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama a wajen sallar juma'a manzo Allah yana cikin hudu ba sai ga wani ayiri nan ya zo an ce daman lokaci ne kamar na kamar tsadar abubuwa a wannan lokacin yadda wasu shashin malamai suka faɗa to sai gashi nan an shigo da kayayyaki na 'yan kasuwa wanda a lokacin an shigo da kayaki na 'yan kasuwa a kowane abu da ake wanda ake gane ake ganewa shi kenan shigo wasu ke da wuya shi kenan fahara ju ilaiha duk sahabbai sun tafi gurin wannan ayarin da ya zo hatta lam yabqa ma'ahu sallallahu alaihi wasallam illa isna ashar rajula har sai da ya zama ba wanda suka wanzu tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama sai mutum goma sha biyu su suke tare da annabi to anan ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ayar kuma a lokacin an ce ita hudubar ta juma'a ana yin ta ne wato bayan sallah kamar da ake yin ta idi in sallar ake fara yi sai a yi hudubar to an yi sallar ne an yi hudubar wasu daga ciki sun ɗauka shi kenan a tunda an yi sallah a yi shi kenan kuma an ce a cikin malamai sun faɗa sun ce a cikin wanda suka wanzu tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama akwai waɗannan manya manya al-khulafa ar-rashiduna su suna din tare da annabi akwai shi jabiru sun ce ma wasu sun ce akwai bilama da kuma wasu manya manya daga cikin sahabbai daga cikin sahabbai to sai Allah ya saukar da wannan ayar wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan infaddu ilaiha idan suka ga wani ciniki aw lahawan ko wani abin shagaltarwa abin da zai shagaltar to in faddu ilaiha sai su miƙe zuwa gare su zuwa wannan cinikin wata raku ka ƙa'iman sai su baka ya rasulallah a cikin hudu ba ƙa'iman kana tsaye kul ka gaya musu ma inda Allah ya khairun abin da yake gurin Allah shine mafi alkhairi shi yafi alkhairi min lahawi daga wannan abin shagartawar wa min tijarati daga kuma cinikin wallahu khairur raziqin Allah shine fiyayyen masu azurtawa ko da akwai wani mai azurtawa to azurtawarsa mujazi ne Allah haƙiƙa shi ne haƙiƙan mai azurtawa na'am
بسم الله الرحمن الرحيم na'am إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون wannan suratul munafiquna kenan ita ma madaniya ce ta sauka a bayan hijira tana da ayoyi goma sha ɗaya ta fara da bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah ubangiji yake ga shugaba haka yake cewa a yayin da munafikai suka zo maka qalu suna fada da harsunan su su ce sabanin abin da yake cikin zuciyoyinsu sai su ce wallahi mun shaida hakika kai ma'aikin Allah ne wannan kuma suna faɗa ne da baki wallahu ya alam innaka la rasuluhu Allah ya ce wallahi ubangiji Allah da kansa ya san cewa hakika kai wallahi kai manzon sa ne sun zaka san girman lamarin annabi kaga ubangiji har rantsuwa yake masa yawwa in ai in Allah takadiri misali in kan aiwa bawanka magana yanzu ko wani dan kake wa magana ko wani yaranka a kasuwa ko a gurin ake ba sai kai mara rantsuwa ba ko in ya ce ma rantse ma zaka ce kai ni zaka ce in ma rantsuwa ko zaka ce ma ai kaza abu kaza to amma saboda girman annaba a gurin Allah sai ga Allah har rantsuwa yake masa wallahu ya'lamu ai Allah ya sani innaka haqiqa kai wallahi ya rasulullahi rasuluhu wallahi kai ma'aikin sa ne wallahu yashhadu Allah kuma ya shaida ma'ana ya sani inda munafiqina su wa'annan munafikan lakazubuna lalle makaryata ne ƙarya suke abin da suka zo suka faɗa saɓanin abin da yake cikin zuciyoyinsu ne na'am ittakhadhu aymanahum junnatan su wayannan munafikai sun riƙi rantsarantsansu rantsarantsan da suke yi ta zame musu wato garkuwa ma'ana ta zame musu kariya akan dukiyoyinsu da jininsu fasaddu don haka sai suka tsare da wannan rantsarantsan nasu suka tsare wato suka tsare suka tsare mutane an sabilin layi gabarin tafarkin ubangiji shine ma'ana gabarin jihadi a cikin ɗaukaka Allah innahum haƙiƙa su sa'a ma kanu ya amaluna abin da suke aikatawa ya munanta na zalika ai wannan mummunan aikin nasu sababinsu saboda cewa su sun yi imani ne da harshe sun makafaru sannan kuma suka zo suka kafirce da zuciyarsu faɗubiyan ala qulubihim sai Allah ya yimki afsa zuciyoyinsu ma'ana Allah ya rufe zuciyarsu wani alheri ba zai shiga ba fahim la yabqahun dan haka su ba sa fahimtar imani
wa idza ra'aytahum tu'minuka ansahuhum wa innahum tasma'u qawlihim ka'annahum qulubun jannata يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا
Allah ya ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum idan ka gansu su munafikan nan jikinsu zai kayatar da kai saboda kyawun jikinsu wa in yaqulu tasma'a liqawlihim idan kuma suka zo suna zance to za ka yi sauraron maganganunsu saboda fasahar da take cikin zancensu ka annamun kushubin kai ka ce su wasu wasu kamar wasu itatuwa ne musannadatin ababen jinginawa a jikin garu ga su a jingine amma ba amfani ga su kyawawa ga su kyawawa amma kuma babu maganar imani shine kaga abdullahi bin abbas yake cewa tunda su munafikan nan shugaban munafikan shine Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul yace mutum ne wanda yake daman mai jiki kuma gashi lafiyayye ga kuma Allah ya bashi harshe Allah ya bashi harshe shine Abdullahi shi Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul yawa kuma yawancin su ma ragowar munafikan an ce su ma irin sa ne kuma yawanci kafin zuwan shugaba sallallahu alaihi wasallama Madina su munafikan nan su ma haka suke za gan su kyawawa ne haka shi ma shi to shi da adan wajen kaga ubangiji da duk yana tona musu asiri yana tona su munafikan asiri ya hasabuna kullu sayhatan alaihim suna zaton dukkanin wata tsawa da aka yi kamar irin shela a zo a fita yaki ko kuma shelan wani abu ya fada ya bata alaihim suna zaton wannan wato tsawar a kansu take saboda abin da yake cikin zuciyarsu na tsoro suna zaton wani abu zai iya sauka a kansu wanda zai bayyana zai tona musu asiri ko kuma ya halatta jinanansu Allah ya ce humul adu fa hazarhum su makiya ne su wannan munafikan makiya ne Allah ya ce ga manzon Allah dan haka ka kiyaye su qatalahumullahu ubangiji ya tsine musu ubangiji ya halakar da su anna yufakuna ta yaya kuma ake juyar da su gabanin imani ba duk irin dalilan da suka bayyana na imani na'am
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم فرأيتهم يصدون وهم مستكبرون na'am ita wannan surar suratul munafiquna ta sauka ne lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama a shekara ta hudu da hijira shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fita ya- wato gazuwatul maraisi'i gazuwatul maraisi'i wato inda shine ga- yakin da aka yaƙi su wannan bannin matsalaki wanda labari ne ya zo cewa su wannan kabilar suna shirya runduna za su faɗo cikin madina don haka shugaba sallallahu alaihi wasallama da da sahabbansa aka fita zuwa gare su to wanda a a hanyar dawowa ne wato ubangi tabaraka wa ta'ala a cikin wannan tafiya Allah ya saukar da wannan surar Allah yake yake yake buɗa asirin su wa'annan munafikai to shi ne ubangiji ta lokacin da ubangiji ta baraka wata'ala ya saukar da wannan surar allah yake buɗa firin su munafakan nan to an ce wasu daga cikin jama'ar su munafakan nan wanda suke muminai sai suka ji suka samu su abdullahi bin ubayya ibn salul suke ce musu ku ka kai can ku kun halakar da kawunan ku ku zo gurin manzon Allah ku zo ku nemi tuba zuwa gare shi wannan munafincin da kuke da suna yi a otu yanzu Allah bayyana asirin su ku zo ku tuba ku roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema muku gafara to an ce shi Abdullahi dan Salulu sai dinga karkatar da kansa irin kamar irin na yaki ko kuma bai dauki abu da muhimmanci ba ya dinga karkatar da kansa to shine har suke ce musu to mun muku ishara kan imani kunki kunki kunki shi ne wai ke cewa waya suke shi dan ubayi dan sule ke cewa nan da suke bayi shawara waya suke so ya yi ne bacin duk abin da ba ya yi imanin ba ne su suke kuma sai ya ji ya yi sujjada ga janabi na shugaba sallallahu alaihi wasallama wai yake fadar haka shi dan ubayi dan salul to shine Allah sai yake fada a cikin nan wajen a wannan ayar wa iza qila lahum idan aka ce da su ta'alau ku tawo kuna masu neman hanzari ya stagfir lakum rasulullahi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya nema muku gafara lawawra ru'usahum sai ga suna karkatar da kawunan su wa ra'aytahum yusadduna wa hum mustakbiruna sai ka gansu suna bujira ga barin abin da ake gaya musu sai kuma alhalin su suna masu yin girman kai na'am سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين sawa'un alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum daidai ne gare su ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba lai ya gafir Allah lahum ubangiji ba zai gafarta musu ba to kaga shikenan Allah ya tabbatar tun azal cewa ba za su tuba ba inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqina ubangiji tabaraka wa ta'ala baya shiryar wani mutane wanda suka fasikai na'am هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون
na'am humul lazina sune wayannan yaquluna da suke cewa abokansu daga cikin mutanen Madina la tunfiqu ala man inda rasulullah wa kada ku ciyar da wanda yake tare da annabi daga cikin muhajirai hatta yan faddu har sai sun waɗe sun rabu da shugaba sallallahu alaihi wasallama wannan kwadish ya faru ne akan hanya ta dawa daga shi wannan yaƙi ga zuwatul maraifi'i akan hanya to an zo sai aka samu kamar rashin jituwa kamar fada tsakanin wani mutumin madina da kuma wani ajiri na sayyidina umar to da fada ya hada su sai shi mutumin madinan sai yake cewa ya ku mutanen madina shi ma mutanen shi ajiri na sayyidina umar shi ma sai ya kira ya ku muhajirai aka ce ai wannan da'awa ce ta jahiliya to sai fada ne ya harziki tsakaninsu to akan wannan ne bacin abin ya ji ga shugaba sallallahu alaihi wasallama kuma abu ya kwanta to shine sai shi abdullahi dan ubayyin dan sulul sai yake cewa yake ga su yan madina to fa daga yanzu su mutanen madina kar su ƙara ciyar da wanda yake gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama suke ga wa mutanen madina wa har sai sun watsi sai sun rabu da shugaba sallallahu alaihi wasallama na'am shine Allah ya ce wallahi khaza'inu samawati wal ardi to a to ai taskokin sammai da ƙasai kuma dinna Allah ne idan kai ka ce kana ƙara ciyar da su kana ƙara ciyar da sahabbai mutanen maka to a su mutanen madina suke ga yan uwansa mutanen madina kar su ƙara ciyar da su har sun rabu da shugaba to ai taskokin Allah taskokin sammai da ƙasai duk ai dinna Allah ne abun Allah kuma ai na annabi ne ba ya faɗa ba a cikin hadisi ingantacce manzala na cewa utitu mafatiha khaza'in al-ardi ila fiyadi duk taskokin ƙasa ma ubangiji ya sanya mun su a hannuna a cikin hadisin Abu Huraira yake cewa ma gashi nan kuna ta iban arziki a ƙasa duk da arzikin manzon Allah ne a wani hadisin na Ibn Abbas na Bukhari manzo Allah yana cewa inni inni wa inni ana qasim wa khazin au kama qala ni ne mai rabon taskar Allah ni ne kuma ma'ajin taskar Allah duk taskar Allah tana gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to su da za su dinga faɗar haka walakin dal munafiqina la yafqahuna sai dai cewa su munafikai ban san haka ba na'am يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزنا لبن ولله العزة وللرسول وللمؤمنين ولله العزة والرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون yaquluna suna cewa la in raja'ana ila al-madinati idan muka koma daga yakin nan na banul mutsalaki muka koma madina la yukhrijanna al-azdu min hal azallu wai lallai waɗanda suke madaukaka za su fitar da waɗanda suke makaskanta wannan ma shi abdullahi dan ubayy dan sulli shi yake fadar haka wai yana nufin madaukakin wai kansa kenan wai shine madaukaki can kuma a ɗin da yake faɗa yana nufin wannan janabi mai girma na shugaba sallallahu alaihi wasallam subhanallahi yake faɗan haka to shine Allah sai ya ce walillahi izzatu to ai dukkanin wata buwaya ma da girma ai na Allah ne shi ya ɗauka girma kuɗi a hannu su ne girma na ba haka bane yawa duk buwaya ta Allah ce wali rasulihi kuma ta tabbata buwayar ga manzansa sallallahu alaihi wasallama wadil mu'minina sannan kuma ga mu'minai walakin al munafiqina la ya'lamuna sai dai cewa su munafikai ban san haka ba to an ce lokacin da wannan ta sauka bayan an dawo gida za a zo za a shiga madina shi abdullahi bin ubayyin bin salul din nan shugaban munafikan nan to akwai ɗansa shi ma sunansa abdullahi abdullahi ɗan abdullahi ɗan ubayi ɗan salul an ce sai zara takobi ya zo tsaya a daidai kofar da za a shiga madina kowa yana wucewa sai da baban nan nasa ya zo ya ce wallahi kai ne kace cewa wai in an dawo madina wanda yake maɗaukaci zai fitar da makaskanci to wallahi sai da in kai ne makaskanci yake ga baban nasa ya ce kuma wallahi sai ka je ka nemi tuba gurin manzan Allah wallahi sai ka je to an ce daga nan ne ma kawai sai tafi gurin shugaba ya zai ce ya rasulullah ina so kai min izini in kashe babana saboda karka sa wani ya kashe shi kai min izini in gama da shi ya rasulullah dan kan wani ya kashe shi kuma in dinga ganin sa da abun to an ce shugaba sai ya ce a ka ai haka dan ka kuma jama'a su ci- ci ina kashe sahabbaina sallallahu alaihi wasallama to amma kaga shi wannan shugaban munafikan kusan shekara kamar ta tara da hijira ina da tan ya rasu an ce san da ya rasu shugaba sallallahu alaihi wasallama an ce har mayafinsa ya ɗauko ya sanya masa manzo Allah ya shiga har cikin kabarinsa ya fito da shi ya dora shi akan wan- a- akan akan wa- wannan ɗinsa mai alfarma sallallahu alaihi wasallama an ce har haka ya masa to shine wasu malaman suke cewa abin da yasa shugaba ya masa haka sanda aka yi badar da aka kamo ribatattu fursunonin yaƙi a ciki har da abbas wanda aka kamo abbas dan abdulmuttalabi to abbas kuma mutum ne dogo giant mai jiki shi ma abdullahi dan ubay dan sulul mutum ne dogo giant mai jiki to shi abdullahi bin ubay yana munafiki amma ko yana cikin musulmai an tafi yakin da shi to sai ya zamo shi babu riga a jikin abbasu to sai aka rasa rigar da za ta yi madidi an ce shi abdullahi dan ubai tasiri shi ya dauko mayafinsa rigarsa ya bawa abbasu baffan manzon Allah to an ce maza saboda wannan abin da ya baffansa an ce manzon Allah kuma an ce in kai masa abu sai ya saka ma in kai ma abin alheri to wasu sun ce saboda wannan ne a lokacin manzon Allah ya dauki mayafinsa ya sa ma manzon Allah kuma ya shige yi gaba zai masa sallah har sai na Umar yace cewa ya rasulullahi ba za a yi masa sallah ba yace ba ba za a yi masa sallah ba yawwa sallallahu alaihi wasallama kuma daga ba kuma aya ta zo ta tabbatar da abin da sai na umar yayi cewa din Allah ya ce kuma kaka kare wani daga cikin munafikai sallah kuma har abada na'am muje يا أيها الذين آمنوا
la لا تلهكم tu la tulhikum la tulhikum يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada dukiyoyinku da ƴaƴayenku su shigaltar da ku an zikrillahi gabarin salloli biyar haka shi nan wannan shine faɗin malam bahaku shi kuma hassan basir ya ce ma'ana kada dukiyoyinku da 'ya'yayanku su shagaltar da ku daga dukkanin abin da allah ma ya wajabta muku duk abin da allah ya ɗora ma to kada ka yarda dukiya da 'ya'ya su hana ka kamar zakka kasan 'ya'ya da son dukiya ya hana ka fitar da zakka wannan matsala ne yawwa kan son dukiya da son ƴaƴa ya hana ka yin zumunci ya shigaltar da kai gabar yin zumunci kan son dukiya da son ƴaƴa ya sanya ka ringa wulakanta mutane kan son dukiya da son ƴaƴa ya sanya ka ka- ka dinga saba wa ubangiji musamman dukiya kada kada kai da dukiya ta shigaltar da kai zuwa ga Allah na'am wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasiruna wa innan sune tababbu na'am
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين na'am na'am na karanta ma Hmm? wa an fiku ku ciyar yana nufin yace nan ma'ana a cikin zakka min mara zakkanakun daga abin da muka azurta ku min kabla an yafi a hadukum al-maut ma'ana tun kafin sababan mutuwa ta zuwa ɗayan ku sai ya ce rabbi laula akhartani ubangiji me zai hana ubangiji ka jinkirta mu ila ajalin qaribin zuwa wani lokaci wanda yake makusanci fa asaddaqa domin in samu damar yin sadaka shine in yi zakka wa akun min salihina in zamo daga cikin mutanen kirki in samu in yi hajji shine abdullahi bin abbas yake cewa mutum bai takaita ba gurin yin zakka da yin hajji face idan ya mutu sai ya buraci cewa ina ma za a dawo da shi idan ya samu takaita da yi akan zakka yi yawa shi sa sha'anin zakka abu ne mai karfi da gaske ya kamata duk wanda Allah ya ba shi dukiya ya zama ta yi shekara a gurinsa kuma ta kai nisabin zakka to idan a wannan lokacin in dai ta kai nisabin zakka to akwai haƙƙin Allah a ciki ba naka bane ya zama haƙƙin Allah ka fito ka ba bayan Allah shine kaga a cikin hadisin Bukhari manzo Allah yake cewa man atahu Allahu malan falan yu'addi zakatahu musila lahu yawmal qiyamati shuja'un aqra'u fayyata biyu fayi kula ana kan zuka au kama kala idan mutum allah ya ba shi dukiya bai fitar da zakarta ba to a ran tashin kiyama allah zai suranta wannan dukiyar ta zama kumurci katon kumurci shine irin katon macijin nan zai ta bin mutum duk inda ya fasa kai sai ya ce ni ne wannan dukiyar taka da baka fitar min da zakka ba in mutum bai fitar da zakka ba to zakar sai ta zama katin kumurci yana mutuwa za ta zo kabari tana nini yana gudu tana to ai dukiyar ka ce da ka ajiye ne baka fitar min da zakka ba shi sa a dinga yin kokari ana fitar da zakka yawwa walan yu akhirallahu nafsan ubangiji baya jikinta wata rai idza jaa ajaluha idan lokacin ta yazo wallahu khabirun bima ta'maluna Allah masanin da abin da kuke aikatawa na'am
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan suratul tagabun kenan wadda wadda tana da ayu goma sha tara ta fara da bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh abin da yake cikin sammai da karsai ma'ana komai ma yana tsarkake ubangiji lahul mulku mulki ya tabbata gare shi mulkin komai yana gurin Allah kowa yana cikin damkar ubangiji ba wanda ya isa yi wani abu shi yasa muna tawassuli da wannan karfin ikon Allah da karfin mulkin nan nasa ubangiji halin da muke ciki a nan kasan nan najeriya allah ku nuna ikon ka halaka mana da azzalumai da duk waɗanda suke kashe mutane suke da hannu a cikin wannan abin ubangiji mun kawo kuka a mun kawo kukan mu gare ka ubangiji ka ce lahul mulku ka ce mulki naka ne don wannan karfin mulkin naka ubangiji duk abin da ya dame mu a ƙasan nan na sha'anin kashe-kashen nan Allah kai mana maganin sa Allah ka halakan mana da duk waɗanda suke kashe-kashen nan da masu hannu a ciki Allah mun kawo kuka zuwa gare ka duk wanda za su taɓa mu ubangiji Allah ka baje mana su Allah kai mana da gaggawa dan alƙur'ani dan girman sayyidina rasulullahi Allah irin halin da muke ciki a ƙasan nan a kashe yara a kashe manya a abin nan ana cikin tsoro addini yaƙi komai yaƙi a ta kashe mutane ubangiji ban mu da ƙarfi ban mu da yadda rami amma Allah ga ka Allah mun kawo kuka muna muna muna hada ka da annabi da irin girman da ka ba sayyidina rasulullahi da irin wannan wato nasar nan da ka ba manzon Allah a Badar wannan tujallin da kai aka yi nasara a kakkashe su Abu Jahal mu ma Allah muna kawo kuka zuwa gare ka abin da ya dami ma kasan nan na sha'anin rashin tsaro din nan ubangiji Allah Allah kai mana maganin abin saboda annabi na'am wala wal hamdu kuma dukkanin yabo ya tabbata ga ubangiji wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne akan komai na'am والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير huwa allazi khalaqakum shine wannan fa da ya halicce ku Allah fa minkum kafirun a cikin ku akwai kafirai wa minkum mu'minun kuma a cikin ku akwai mu'minai wannan tun asalin halitta Allah ya kaddara haka akwai wanda tun tun can fil azra Allah ya kaddara kafiri ne zai daso cikin kafirci ya rayu cikin kafirci ya tafi cikin kafirci wannan ana haka akwai wanda ubangiji kuma ya kaddara ya kaddara a cikin asalin halitta shi musulmi ne zai dawo ya rayu yana musulunci kuma ya mutu yana musulmi Allah samu na cikin su akwai wanda kuma zai rayu a can fil azal kafiri ne zai taso yana cikin musulunci ya rayu cikin musulunci karshen kuma sai gurɓace to Allah ka kiyaye mu to su kansu daga cikin malamai sun ce wannan nadiri ne yake faruwa yawa kullum mai sirrin da makule kalahu yawa nadiri ne ke faru kaga mutum ya taso musulmi ya cikin musulunci kuma ya mutu kafiri yana faruwa amma nadiri ne haka malamai suka faɗa to Allah sa mu ƙarshen mu yi kyau Allah sa yadda muka ga farkon muke san muke sa ran ta yi kyau Allah sa ƙarshen mu ma yayi kyau na'am wallahu bima ta'maluna basir Allah ne gani ne da abin da kuke aikatawa
خلق السماوات والأرض بالحق وسولكم فأحسن صوركم وإليه
wato المصير duk bayan Allah ba gaba abin da suke tsoro irin ƙarshen kowa ƙarshen shi sa Allah sa ƙarshen mai kyau Allah ya duk wanda bai sanya ƙarshen sa zai ba ai ba da zai nutsa a duniya duk mutumin da bai sanya ƙarshen sa zai kasance ba ba zai nutsa a duniya ba za ka miƙe kafa ba yawwa ba za ka miƙe kafa ba ka sanya aka yi ka ba sai dai raja'i muna kyauta raja'in cewa mu mu ne kuma za mu mutu muna cikin musulunci halakar samawati wal arda ubangiji ya halitta sammai da kasai bil haqqi da gaskiya wa sawwarakum Allah ya suranta ku fa ahsana suwarakum kuma ya kyautata surar surar ta ku din ma'ana ya halicce ku a cikin shakali mai kyau yi ma kai yi ma wuya yi ma kirji yi ma kafafuwa bai ma kamar irin ko kadangare ba ko wata dabba ko jemage duk bai ma wannan ba yi ma komai tsaf ya ma kyakkyawar sura wa ilaihil masir kuma kuma kuma ta tabbata zuwa ga Allah na'am ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من يعلمكم.
قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ya'lamu ma fis samawati wal ardi Allah ya san abin da yake cikin sammai da kasai wa ya'lamu ma tusirruna ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da kira za su tattare alam yatukum naba'ul ladina kafaru ai tabbas ku kafaran maka labaran wa'annan da suka kafirce ai ya zo muku min qabalu tun kafin ku fa za ku wa bala amrihim wadda sai suka ɗanɗani wato ukubar kafircinsu tun a nan duniya wala hum azabu dalim kuma azaba mai razi ta tabbata gare su a lahira na'am ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حليم zalika wannan azabar tasu da aka yi a nan duniya da annahu sababinsa kanat tatihim rusuluhum bil bayyinati ma'aikansu sun kasance suna zo musu da hujjoji wanda suka mabayyana faƙalu sai su ce wai yanzu mutum wai mutum shine zai dinga shiryar da mu sai suka raina wai mutum shine zai dinga shiryar da mu fa kafaru don haka sai ya zamo sun kafirta da sababin wannan faɗi nasu na cewa mutum kuma yawanci idan ka duba a cikin alkur'ani duk inda za ka ga yawanci alkur'ani ya zo ana cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama yanzu mutum mutum za ga faɗin kafirai ne ba dai su muminai ba yawa su muminai wato muhammadu basharun walaisa kalbashari bal huwa yaqutu kal bainal bal huwa yaqutu bain kal hajari shi ma musuwatul sama shine cikakken mutum amma kuma mutum ne ba irin kowa ba in al insanul kabil kenan mutum ne ba irin kowa ba sallallahu alaihi wasallama shi ne ce fa kafaru da haka sai suka kafirce wa tawallau suka bada baya ga barin imani wastaghana Allah sai ubangiji ya wadata ga barin imanin su wallahu ganiyun Allah wa modaci ne ga barin halittarsa hamido kuma abun godewa ne a cikin ayyukansa na'am
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير na'am za amal lazina kafaru wa'annan wanda suka kafirci suna raya cewa allan yi a su cewa su ba za a tashe su ba bayan mutuwa ul bala wa rabbina tuba a sunna ka gaya musu ya rasulullahi ba haka ba ne na rantse da ubangiji na wallahi za a tashe su bayan sun mutu sai an tashe su sun malatu nabba'unna sannan za a ba ku labari bima amiltun da abin da kuke aikatawa da duk abin da kuka aikata za a ba ku labari wa zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne a gurin Allah shine kaga a cikin hadisin Turmuzi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu ɗaya daga cikin ku kowa daga cikin ku ubangiji sai yayi zance da shi babu wani mai tarzama tsakaninsa da Allah za a tambayi mutum an umrihi fi ma afanahu yaya rayuwarsa ya mutum ya karar da rayuwarsa wa an jismihi fi ma ablahu za a tambaye shi akan jikinsa yaya ya tsofar da jikinsa wa an malihi za a tambaye shi akan dukiyarsa ta yaya ya samu dukiyarsa kuma ta yaya ya kashe dukiyarsa kowa sai ya zo na shi da Allah ba tafinta sai an tambaye shi akan wannan Allah ya samu dace alhamdulillah na'am amin a yi addu'a kan matsala amin amin alhamdulillah